أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت الشيخ اجر لنا بهذا المعذر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi karahiyatul kuruji cikin anki mutum ya fita min almasjid daga masallaci ba'da al'azani bayan an yi kiran sallah kana zaune a masallaci bayan an yi kiran sallah ko mutum ya tafi ko ko mutum yana so ya tafi wata unguwa to maza maza kafin a yi kiran sallah in ya ga lokaci ya kusa kafin a yi kiran sallah ya tafi inda zai tafi maza maza amma in an yi kiran sallah to ya bar wannan tafiyar ya shiga masallaci a yi sallah to sannan an idar da sallah sannan ya tafi to wannan kowane kiran sallah to ha kuma za mu zo ranar juma'a akwai maganganu hadisai da kuma maganganun malamai mutum ya yi tafiya tun daga safa ranar juma'a har kafin a sako daga juma'a ko ya bari sai bayan an sako daga juma'a sannan ya tafi to wayansu sun ce da tafi ba koma wayan sun ce a in dai rana ta kullo ta ranar juma'a to kan mutum ya yi tafiya ya bari sai an yi sallar juma'a sannan shi kenan duk inda zai tafi allah ya ce sai za ku ziyarci salatu ban ta shigo fil ardi idan an gama sallar juma'a to kuwa su kan kasa ku yi tafiyan ku yanda ya to wannan yana da ban tsoro mutum bai fita wani waje ba gashi ya ji an kiran sallah ya tsayawa jiran sallah din nan galibi sun ce tafiyar ba ta cika albarka kuma shi yakan kawo haɗari haka suka haka suka fara haka tafiya ranar juma'a in dai mutum ya fita da sassafe to ba komai amma shi yana da ɗan zafi dai ba wai tafiya aka hana ba daga dai in rana ta fito wani sun ce in da safe ne ba komai amma in rana ta yi zawali in rana ta bota to kai ya tafi ko'ina sai an yi sallar juma'a sannan ya tafi to wannan kuma in dai yana cikin masallaci aka kiran sallah kai ya fita sai dai in ya zai fita ya je ya alwala ne ko wata larura ta za su fara حدثنا حناد حناد يا بن تدمو حدثنا وكيء وكيء يا بن تدمو عن سفيان شيكنا daga سفيان an ibrahim bin muhajiri shi ko ya karba daga ibrahim dan muhajiri an abi sha'sa'i shi ko ya karba daga abi sha'sa'i qala abi sha'sa'i yace karaja rajulun min al-masjid wani mutum ya fita daga masallaci ba'da ma uzina fihi bil asr bayan an kiran sallar asr sai mutumin ya tashi kuma ya fita daga masallaci faqala abu hurairah sai abu hurairah sai yace amma haza amma wannan mutumin da ya tashi ya fita daga masallacin nan bayan an kiran sallah faqad asa abal qasim ya sabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ila abu hurairah ya ji daga wajen manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kiran sallah ka a fita to kuma yanzu ya ga wannan mutum ya fita sai ya isu da hukunci akan ya faɗi ma magana yace wannan mutum ya sabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya samu manzon Allah saboda manzon Allah shine mai shari'a shi Allah yake sanarwa ya faɗa hukuncin sa ne hukuncin Allah ne tabaraka wa ta'ala qala abu isa tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an usmana an karba daga sayyidina usman cewa mutum yana masallaci akai kiran sallah to kai ya fita sai an yi sallah sai dai in alwalata ta karye kamar yadda zai faɗa qala abu isa tirmidhi yace حديث أبو أبي هريرة وأن حديثنا أبي هريرة حديث حسن صحيح حديث نيك كاوى إن جاتتي وعلى هذا أكون ونن الأمل أي كيك عند أهل العلم ننجا معلمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صحابة من الله ومن بعدهم دوان دي يزوبا ينسى حبيسون تابعي sannan tabi'i tabi'ina sannan kuma malamai kuma har zuwa tashin kiyama Allah ya karu da ahadin kan wani mutum ya fita minal masjid daga cikin masallaci ba'da azani bayan an yi kiran sallah illa min uzirin sai na uziri amma kafin kiran sallah zai iya fita sai tafiyar sai dai min uzirin daga uziri an ya kuna ala gairu wudu'in ya zamanto ba akan alwala yake ba kila alwala ce ta kare ko an yi kiran sallah sai ya fita ya je ya sake wata alwala din aw amrun ko ko wani lamari ne ya taso la budda min ba makawa ya fita daga masallacin nan to shikenan sai ya fita wayruwa an rawaito an ibrahim an-nakai daga ibrahim an-nakai annahu shi ibrahim an-nakai ya ce kala ya ce ya karuju ba komai mutum ya fita malan ya uzanin mu'azzini muddin malan ya akuzin mu'azzini bil iqamati muddin dai mai kiran sallah bai fara iqama ba in dai ba a tada iqama ba to ba kuma ya iya fita amma in dai an tada iqama kuma yanzu sallah ta tsaya shi kenan an tsare shi haka shi kuma malam naka iya fara kala abu isa turmuzi ya ce wa haza inda na wannan hukunci a wajenmu cewa ba laifi mutum ya fita dinnan kam da ibrahimin naka iya faɗa ana nufin liman lahu uzurin mutumin da yake da uzuri fil khuruj minhu cikin ba makawa ya fita daga masallacin wa abu sha'sa'i shi abu sha'sa'i dinnan ismuhu sunansa sulaimu bin aswada sulaimu dan aswada wa huwa walidu ash'asa bin abi sha'sa'i shine mahaifin ash'asu dan abi sha'sa'i wa ƙarrawa ash'asu shi ɗansa ash'asu ya rawaci hadisi an abi sha'sa'i daga babansa abi sha'sa'i ya rawaci hazal hadisa wannan hadisi an abihi daga babansa ya rawaci wannan hadisi babu ma ga wannan babi ne cikin abin da ya zo fil azani fi safari cewa a yi kiran sallah ma a cikin tafiya matafiya ma sa iya yin kiran sallah mutum yana cikin tafiya shi kenan lokacin sallah ya iya yin kiran sallah kuma ya yi kama ya zo haka ma haddasana mahmud bin gailani mahmud dan gailani ya zantar da mu haddasana waki'u waki'u ya zantar da mu an sufiyana shi kuma ya karba daga sufiyanu an khalid bin al-hazzai shi kuma sufiyanu ya karba daga khalid al-hazzai an abi kilabata shi kuma ya karba daga abi kilabata an malik bin al-huwayrisi shi kuma abi kilabata ya karba daga maliku dan huwairisi kala maliku dan huwairisi yace qadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na zo wajen annabi ya taso daga garin su ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ana wabnu ammi ni da dan amina ni da dan baffana dan dan uwan uba su ake cewa baffofi yan uwan uwa kuma a ce kawunnai to ni da dan baffana ibn ammi muka zo faƙala lana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana idza safartuma idan kuka yi tafiya fa'azzina ku yi kiran sallah wa aqima kuma ku yi iqama wal yaqumma kuma akbar kuma babban cikin ku ya muku limanci ko mutum biyu ne suke tafiya ba laifi ko cikin daji suke ɗaya ya iya kiran sallah wanda ya fi tsufa a cikinsu wanda ya fi shekaru a cikinsu ya yi masa sallah wani yana daga cikin girmama musulunci na dattijo wanda ya dan fita shekaru to girmama shi yana da kyau a musulunci kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya fi ku girma shi kenan ya muku limanci to haka yake kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wal'amalu alaihi aiki a kansa yake inda aksari a halin ilimin tudun malamai sun ce ko matafiya ma ta iya kiran sallah ko da a cikin dokar daji ke dan kiran sallah tsari ne an ce allah ya kiyaye da mutum zai ga irin fasalwa da ake cewa a dokar daji ko dai wani abun tsoro in ya kiran sallah abun zai gudu ya bashi allah zai kiyaye shi kuma komai lalacewa wajen aka yi kiran sallah to duk abin da ake tsoro ya tafi daga wajen kiran sallah magani ne kwarai da gaske to ko mutu masu tafiya a cikin wannan hadisi sa iya yi na dama wannan jiran sallah ai na magani na magani ne dama ba na lokaci ba ne wal'amalu alai wa kaga akwai shekara da aka taro a majalisar ɗinkin duniya ga kowane masu addini su zo su yi wani abu nasu na addini su musulmi sai aka zo aka yi kiran sallah cikin cambar majalisar ɗinkin duniya aka yi kiran sallah mai daɗi ta yi wani aiba na lokacin sallah ba ne kiran sallah yana daga cikin alaman mutum musulmi kuma daɗi ne da shi duk inda aka ji wal amalu alayhi aiki akan haka yake inda aka sare halin ilmi nan ga tilin malamai ikitaru sun zabi al'azana kiran sallah fi safari ko matafiya ba da fifi kiran sallah wa qala ba'dhu ba'run malamai ba'run malamai yace tujzi'ul iqamatu a matafiya ba sai sun yi iqama ba sai sun yi kiran sallah ba iqama ta isa iqama ta isa inna mal azanu shi kiran sallah ana yin sa ne alaman yuridu an ya jama'an nasa ga mutumin da yake son ya tara jama'a ana yin kiran sallah ne don mutane su kurtuto su zo wajen sallah a taro amma matafiya su kenan iyakacin su ai ba wani za su kirawo ba shi kuma su kuma wasu malamai haka suka faɗa wal qawlul awwal tirmidhi yace fadin farko a safu shi yafi inganci dan shi yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi ka bi na malam ma dai amma dai wannan wanda yazo daga wajen annabi dai shi yafi inganci وبه يقول أحمد مذهب أحمد بن أنبلي أكان هكتك وإسحاق لإسحاق الراحوي شوى قومة فيانا سائيا كرام صلى باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi fadlil azan cikin falala kiran sallah kiran sallah yana da falaloli da yawa farai da gaske wannan hadisi ya zo cikin falala kiran sallah haddathana muhammad bin humaydi الرازي محمد بن حميد الرازي يا بن شدم حدثنا أبو تميلة أبو تميلة يا بن شدم حدثنا أبو حمزة أبو حمزة يا بن شدم عن جابر shi kuma ya karba daga jabiru malami ne ba jabiru wancan sahabi ba an jabiru shi kuma jabiru an mujahidi shi kuma jabiru ya karba daga mujahidi mujahidi tabi'i ne shi jabiru tabi'i tabi'i ne shi kuma ya karba daga mujahid malam mujahid kuma almajirin abdullahi dan abbas ne shi ko ya karba an ibn abbas daga abdullahi dan abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kala abdullahi dan abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man azzana sab'a sinina duk wanda ya kiran sallar shekara bakwai muhtasiban dan zatin Allah neman lada yake yi ba dan ko a biya shi albashi ba abu amma malamai sun ce in yana yi don Allah aka kawo albashin aka bashi to yanzu ya karba dama ba ya yi ne don wannan ba in an bashi ya karba ya gode tunda ba shi ya roƙa ba amma dai yana yin kiran sallar nan ne shekara bakwai don zatin Allah kuti ballahu bara'atu minan nari Allah zai rubuta masa kubuta daga wuta shi dan aljanna ne gangariya akan kasa ne yin kiran sallah har ya shekara bakwai yana yi kuma kasa ba ta ci namansa ba da za a binne shi da shekaru nan aka je aka tone shi za a gan shi lafiya kalau inda yake shi ne kiran sallah kuma to kala abu isa tirmidhi ya ce wa babi a wannan babi an abdullahi bin mas'ud akwai hadisin da aka ba daga abdullahi dan mas'ud akwai falalan kiran sallah da yawa da falalan masu kiran sallah wa faubana da hadisin saubana wa muawiyata da hadisin muawiyata hadisin muawiyata shi yake cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar tashin kiyama masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya da haka ake gane su kuma wani ado ne na musamman masu kiran sallah ko dan mika wuya da suke suke kira to haka dai lamarin Allah to haka ko da an gama su wannan dogon wuya an san to wannan mai kiran sallah har kuma haka za su taru har kuma bila ya shiga gaban su shiga aljanna kowa yana kallon su saboda su ma suna daga cikin masu wa'azi gangariya masu kira zuwa sallah ne kiran sallah babba ne kwarai da gaske wa mu'awiyata da mu'awiyata wa anas da anas wa abi hurairah da abi hurairah wa abi sa'id da abi sa'id duk akwai hadisan da suka karba su ma akan kiran sallah qala abu isa tirmidhi yace hadisi ibnu abbas hadisin nan na dan abbas hadisin garibin hadisi ne bako ma'ana wanda ya zo ta hanya daya wa abu tumailata shi abu tumailata din nan ismuhu yahya bin wabih sunansa kenan yahya dan wabih wa abu hamzata sukkari abu hamzata sukkari kuma ismuhu muhammad bin maimun sunansa muhammad dan maimun kila abin da yasa aka raba shi da sukari kila ko yana sai da sukari to shi muhammad bin maimun sukari ba tun yanzu ake yin sa ba sai dai na zamani yanzu na inji kaza kaza amma sukari halittan Allah ne tunda Allah halicci rake ake matse rake a dafa mazaukai ladin nan da ake yi a na ce masa sukari kuma laraba suna da sukarin kansu sukari ne inda ka san taɓarya haka yake nijar za ka ga larabawan sahara da shi suke yin eh, shayin su suke yawo to sukari wa jabiru bin yazida da jabiru shi ko jabiru dan yazida dinnan aljufi wa jabiru bin yazida shi jabiru dan yazida wanda ya karba wajen malam mujahidi shi ko malam mujahidi ya karba wajen abdullahi dan abbas da'afuhu malaman hadisi sun ce rarrauna ne da haka in ya rawaita hadisi to hadisin ma yanzu hukuncin malamin za a yi masa wai a ce hadisi rarrauna ko hadisi ingantacce ikon Allah shi hadisin gangariya amma in rarrauna ya rawanto shi sai a yi maka hukuncin wanda ya zo da shi sai a ce rarrauna ne kaji yadda ake samun rarrauna ko a in ko gangariya malamin da an yadda da shi ingantacce ne to sai a ce hadisin ingantacce ne ba wai raunin ko ingancin a ainihin hadisin yake ba a ga wanda ya zo da shi shi ake wa hukuncin hadisin to shi jabiru din nan dan yazidu al-ju'fiyu shi almajirin mujahidu malaman hadisi sun ce rarrauna ne karaka hu yahya bin sa'id malam yahya dan sa'id ya bashi zai karban hadisi wajen sa wa abdurrahman bin mahdi da abdurrahman dan mahdi dukkan su malaman hadisi ne manya da suka yi zamani ɗaya da shi da suka karba hadisi wajen sa kala abu isa turmuzi ya ce sami itul jaruda ni kwa na ji malam jarudu ya kuli yana cewa sami itu waki'a shi kuma jarudu ya ce ni kwa na ji malam waki'u wannan waki'u shehun imamu shafi'i shafi'i yana cewa shakautu ila waki'in su a fahami fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akbarani bi anna al-ilma nurun wa nurun lahi la yudalu asi na kai wa shehi na karar ni ba na haddace karatu shakautu ila waki'in so fahan na kai matsalar ni ba na haddace karatu fa arshada ni ila tarkil ma'as sai ce dai na sabo in kana so ka haddace karatu in kana so ka dinga haddace karatu dai na sabo wa akbarani ya bani labari bi annal ilma nurun shi ilimi haske ne daga Allah wa nurul lahi la yu'ali a shi fa hakan Allah zai ba mu sabo Allah ya kiyaye to shi wannan waki'u shehin imamu shafi'i ne to turmuzi ya ce na ji malam jarudi ya ce shi kuma malam jarudi ya ce ni ko na ji malam waki'u ya ce da kuli ya ce laula jabirul ju'ufiyu ba dan wannan mutum da ake ce mai jabirul ju'ufiyu din nan ba lakana ahlul kufa da mutanen kufa da mutanen iraki da gaira hadisin da ba su yi hadisi ba kusan wannan jabirul ju'ufiyu din nan shi ya kai wa mutanen iraki hadisi ba dan shi ba kaga yanzu in da baka ji wannan magana ba sai ka tafi a wancan abin da aka gaya masa ka ga yanzu ashe sai a hankula inda yanzu ga shi gari guda an ce shi ne babban malamin da ya kai musu hadisi wani zuwa akan samu rikici haka wani ya tsalle ya lalata wani malam kuma ka ji malamai sun faɗi girmansa da komai in baka san irin wannan ba sai ka je ka taɓa abin da suka faɗa ba to ba dan shi jabiru jofi din nan ba da mutanen kufa ba su da hadisi walaula hammadu ba dan hammadu ba shi kuma malam hammadu ba lakana ahallu kufa su bugai da fike da su ko mutanen kufa da ba su da fikihu shi kuma shine malamin fikihun su wanda ya karantar da su fikihu hammadu shi ko hammadu din nan shi kuma shine shehin abu hanifa a wajen sa abu hanifa ya karanci fikihun sa kusan duk gaba ki da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam الحمد لله رب